أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا ɗaya ga watan zulhaj shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hijira na muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha hudu ga watan septamba shekara ta dubu a biyu da goma sha biyar a lissafin turawa yau muna darasi na na biyar na shida darasi na shida a cikin wannan tafsiri na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sheikh ja'far mahmud adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu a cikin birnin kano nigeria da taimakon allah maɗaukin sarki da agajinsa za mu ɗora ne akan aya ta 29 a cikin suratu yunus alaihi salam a wancan karo mun tsaya ne a faɗin allah wa yau mana shirin jami'an sun mana ƙulu lillazi na ashiraku makanakum antum wa shiraka'ukum har zuwa ƙarshen aya yau kuma za mu tashi fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum na ma'arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون الله مدوكين سركي يدورا bayan abin da ya faɗa daga baya kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce ya ce fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum lalle Allah ya isa ya zamanto shaida tsakaninmu da mu da ku in kunna an ibadatikum laghafilin ai ma kunna an ibadatikum mu ba mu kasance ba face dangane da wato bautar da kuka yi mana laghafilin mu masu wato gafala ne ma kunna nasma wala nufsir wala na'qil waɗannan malam waɗanda aka yi musu bauta a duniya aka bauta musu su ne a kiyama za su gaya wa waɗanda suka yi musu wato bautar za su ce da su mu muka ce ku bauta mana mu muka ce ku roƙe mu mu muka ce ku mana kaza mu muka ce ku mana kaza to fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum lalle Allah ya isa ya zamanto mai shaida tsakaninmu da mu da ku kuma in kunna an ibadatikum laghafilin mu dai lallai masu gafala ne kuma mun rabkana dangane da bautar da kuke mana mu ba mu san kuna mana bauta ba ba ma ji ba ma gani ba ma da hankali ma yaya za a ce za ku zo ku yi mana bauta kaga wannan ya nuna ƙarshen alewa ƙasa kuma ya nuna duk wanda ya kuskure yake bauta wani shehi ko wani malami ko wata bishiya ko wani gunki ko wani ɗan adam ko waye shi wallahi ranar tashin alkiyama sai ya barranta da kai zai ce babu shi ba kai kuma bai ma san kana yi ba sunan aikinka aikin banza wannan shine hakikanin tauhidi da bayan Allah ya zama wajibi su yi riko da shi su kama su riƙe Allah shi shi kadai duk wanda ba Allah ba ku ajiye shi wallahi Allah shine dahir Allah shine tabbas na Allah shine garanti amma duk wanda ya rike wani ba Allah ba ya rike shirme ya rike hasara ya rike nadama shi sa Allah ce hunalika tabulu kullu nafsin ma aslafat hunalika lallai a wancan wuri shine hunak hunalik a wancan wuri na kiyama da ake baku labari shine za a jarrabi kalmar tabulu ana nufin tuktabaru za a jarrabi kowace rai kullu nafsin ma aslafat za a jarrabi kowace rai akan abin da ta gabatar ta aikata kowace rai abin da ke cikin littafinta shi zai bita kuma za ta ga abin da ta aikata a nan duniya min khairin aw sharrin na alheri ko na sharri hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat a wancan lokaci wannan rana ta kiyama ita ce ranar da kowace rai tablu za ta ga ana fassara tablu da tu'ayinu za ta gani kiru da muzu ganin annabin tsohuwa kowace rai sai ta ga abin da ta aikata wa ruddu ila Allah maulahumul haqq an mayar da su zuwa ga Allah su waɗannan bayin Allah wanda Allah ɗin shine maulahum shine majibincin al'amarinsu na gaskiya waɗancan kafirai da suka riƙa na ƙarya ne allolin da suke bauta mawa na ƙarya ne maulahumul haqqu Allah shine maulansu na gaskiya waruddu ila Allah maulahumul haqq alladhi yatawalla wa yamliku umurahum kuma Allah shine maulan bayi na kwarai mumini Allah shine majibancin lamarinsa amma kafirai da suka rike wani Allah wa annal kafirina la maula lahum lalle kafirai ba su da maula ba su da majibancin lamarinsu kuma Allah shine maula an-nasir ana fasara maula da an-nasir wa ruddu ila Allah maulahumul haqq ai waruddu ila Allah nasiruhumul haqq za a juyar da su zuwa ga Allah shine mai taimakon su na gaskiya kuma shine al-malikul haqq wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kirkira shine yaftaruna a duniya na ƙarya wa dalla anhum zai gushe kuma ya lalace kalmar dalla tana nufin zala wa batal ya shuɗe ya wuce wa batala kuma ya zama aikin banza wannan shine ranar tonan asiri shi yasa wata ayar Allah ce yawma tubula sara'ir ranar tashi alkiyama ya ku yan uwana ita ce ranar tonan silili Allah Allah ka ba mu kaiwa lafiya kuma Allah ka kubutar da mu yawma tubula sara'ir ranar tonan asiri Allah zai bude dukkan asiri gaba daya ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله يفدأ cikin alkiyama a wannan rana za mu fitan masa da littafinsa kitaban yalqahu manshura za a fitan mai da littafinsa zai ganshi a buɗe kowa zai ga littafinsa manshuran a buɗe a ce da shi iqra kitabak karanta littafinka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba yau da kanka kayi wa kanka da kanka hisabi man ihtada duk wanda ya shiryu fa inna ma yahtadi li nafsihi wallahi ya shiryu ne dan kanshi kaji wannan magana wala Allah yake faɗa wanda ya yadda ya bi shirya ya bi dan kansa kaka dauka kaiwa wani ne kaka dauka kaiwa wata jama'a ne man ihtada إذا صليت فإنما صليت لنفسك وإذا صمت فإنما صمت لنفسك وإذا حفظت عن لسانك وفرجك فإنما فعلت ذلك كله لنفسك كاين دنكنك in ka ci abinci ka koshi dan kanka in ka zauna da yunwa wa zai sha wahala ina ka sha wahala so ku zama mutanen kirki dan kanku kada wani ya taba tsammanin yana yi wa Allah alfarma ne dan ya zo masallaci sallah kada wani ya taba tsammani yana yi wa Allah alfarma ne dan ya zo ya zauna wajen karatu wallahi kanka kake yi wa ba ruwan Allah idan Allah ya jefa ka a wuta ya kone ka kurmus ba abin da zai ragu da shi ha kuma dan ya saka a aljanna ba zai karu da komai ba so kowa ya yi wa kanshi ne in kai wanka dan kanka ka mutunta kanka dan kanka in ka wulakanta kanka dan kanka Allah yake cewa kowa yayi ne dan kansa wani tada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama yadhillu alaiha wanda ma ya bata to shi ma dai dan kansa wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta iya ɗaukar laifin wata rai bayan da za a yi babanka ya yi barna a zuwa ɗora ma bayan da za a yi abokinka ya je ya ta'addanci a zuwa ɗora maka bayan da za a yi matarka ta zo ce ka za a ce kai za a rubuta alakin ita kuma ta zama shafaffiya wankakkiya kowa laifinsa shi zai yi dakonsa haka ce yadda 'yan dako suke dakon buhuna haka za a jibga mutum laifinsa wani baya ma iya daukan shi wa ma kunna mu'adhibina hatta na ba'atha rasula Allah ya ce ba mu zamanto masu yi mutane azaba ba sai da muka turo musu da manzo ba an turo muku da annabi ya muku wazi ba annabi ya yi wazi ya faɗakar so ya riga ya sauke nauyi ya jama'atar musulmi wannan rana ta kiyama ita ce ranar da ɗan adam zai rinka cewa ya kaitonsa mali hadal kitab wannan wani irin littafi ne wannan لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وني إلى التافي ني wannan ko mun karancin zunubi baya bari sai ya kawo shi wani irin littafi ne wannan ko mun girman zunubi sai ka gan shi shine yawma tubular sara'ir din ai shine ma'anar ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba din ai ai shine hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat ma li hadha alkitab la yughadiru saghira wala kabira illa ahsaha Allah ce wa wajadu ma amilu hadira mutane za su tarar da abin da suka aikata gashi nan a halacce wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci ko mutum ɗaya ba Allahu akbar ba zalunci a kiyama keke da keke ne dalla dalla filla filla malam aka ce a riwaya haka zaka ga mutum ya daga littafinsa malam yana rike da shi yana ta karantawa ni wani dan wani jikan wani ranar kaza lokaci kaza nayi kaza nayi kaza na je kaza na aikata kaza daga nan nayi kaza na wuce kaza a ce ikra kitabak karanta littafin ka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba yau kai da kanka da kanka kai wa kanka hisabi ikra malam mutum zai ta karanta littafin dan malam to shine bayan yayi ya gama zai ce kak mali hadal kitab wani irin littafi ne wannan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha jama'a wannan shine mashahidul qiyama abin da yake jiran mu kenan kaga yayanka ya mutu kaga babanka ya mutu kaga mahaifiyarka kun je kun binne ta kaga malaminka ya rasu kaga makocinka ya mutu to wallahi ya tafi ya tinkari wannan wurin kuma kai ma kana hanya ka ji a ranka cewa wallahi layi ne duk lokacin da aka ɗora mutane a layi a ɗauke wannan a ɗauke wannan a ɗauke wannan a ɗauke wannan to za a zo kanka akwai aiki wallahi ورجوا إلى الله مولاهم الحق مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون باقريا abin da suka kirkira a kiyama zai zama barna gare su zai zama hasara da tabewa buje arama قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون
قل يا موسى يا محمد صلى الله عليه وسلم من يرزقكم من السماء والأرض wai waye ne yake azurta ku a cikin sammai da ƙasai waye ne kuna da wani mai azurta kun ba Allah ba man yarzuqukum minas sama'i wal ardi waye yake azurta ku a sama da ƙasa man yarzuqukum minas sama'i bil matari waye yake sauka muku da ruwan sama a fara'aitumul ma'al ladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun الماء الذي تشربون ruwan da da kuke sha shin ku kuka saukar da shi ne daga girgije a tambaya Allah yake am nahnul munzilun ko ko mu ne muka saukar da shi to amma yamliku amma yarzuqukum minas sama'i waye mai azurta ku daga sama wane ne lata da uzza ko manata allolin da kuke bautawa ba Allah ba su ne ku faɗa idan su ne ku faɗa wane ne yake azurta ku a ƙasa bin nabati ya ba ku gero ya ba ku dawa ya tsirar da masara ya tsirar da maiwa da iburo da alkama da shinkafa da gwaiba da gwanda da abarba da wake kala-kala nabatin shatta kulu war'au an amakum ku ci ku sha ku yi kiwon dabbobinku wai wa yake muku wannan waye yake fitan muku da tsirrai habban wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum waye yake baku wannan kuna da wani bature da yake baku kuna da wani shugaba da ya isa da ƙarfin mulki da zai muku wannan amman yamliku sam'a wal absara wane ne yake mallakan ji waye ba ku ji bai mai da kukura mai ba wal absara da gani ya ba ku ji ya ba ku gani wa man yukhrijul hayya min al mayyit wani ne yake fitar da rayayye daga matacce kamar ya rayayye daga matacce ka duba kasa a mace take a bushe take garkaf sai ka ga bishiya da ta tsiro a jikin wannan kasar ita kuma danya shatak ta yi kore ta yi inuwa amma fa kasar a bushe take garkaf amma wannan bishiyar a cikin wannan ƙasar take samun ruwanta ta sha da abincinta yukhrijul hayy bishiyar ita ce alhayy rayayya kasar kuma almayyit matacciya kafin damuna ta zo lokacin rani da bazara ai kasa a bushe take karkab yanda take a macen nan wani gurin harbal ma ake a wurin amma Allah yana saukar da ruwan sama ɗaya biyu sai kaga wurin ya zama kore shar har ma ai shuka kaga an dasa wani abu ya fito an girbe an ci abinci an amfana waye yake fitar muku da wannan tsirai daga mataccen wuri kaga mutum kafiri Allah ya bashi da mumini yukhrijul hayya min almayyit uba matacce ne na'am ko yana raye a mata yake amma dan kuma musulmi mumini ai raye ne wa yake muku wannan wa yake fitar da wato rayayye daga digon mani ya mai da shi gudan jini ya mai da shi gudan tsoka ya mai da shi mutum waman yudabbiru al'amr waye yake tsara waye yake hukunta yudabbiru dabbara yudabbiru ya ƙazi hukunci da tsara al'amura wa yake yi tambaye su ya muhammadu fasa ya na Allah da sannu za su ce maka ai Allah ne wallazi ya falu hadhihi al-ashiya Allah shi yake aikata waɗannan abubuwan gaba ɗaya jama'a wannan fa kafirai ne ake ake tambaya wannan suna confessing su tabbatar da tauhidin rububiyya kenan tauhidin da daman kafirai ma sun yarda da shi ko kafiri ne ka tambaye shi wa yake ruwan sama zai ce Allah waye baka ji da gani zai ce Allah amma inda ake kifewa wajen tauhidin uluhiyya baya iya bauta wa Allah shi shi kadai bai yadda ubangijin da ya bada waɗannan abubuwan shi shi kadai ya mai bauta ba za su ce maka Allah ne amma abun mamaki wannan amsa bata shigar da su cikin musulunci ba faqul to gaya musu afala tattaqun yanzu ku ba za ku yi takawa ba a nan takawa ana nufin ba za ku ji tsoron ukubar ubangiji ba akan shirkar da kuke yi tunda kun tabbatar da Allah shi ke wannan to ba kwa jin tsoronsa kada ya muku ukuba ba kwa jin tsoronsa kada ya azabtar da ku dama Allah ya faɗa qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida gaya musu ya manzan Allah huwa allazi Allah din nan dai shine wannan da ya fare ku ya ba ku ji ya ba ku gani kalilan ma tashkuru wannan kayan Allah ne da ji da gani a mallaka maka shi da ƙarfi da lafiya duk kayan Allah ne shi yasa wani wurin yace qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون idan Allah ya kwace jin ya kuma kwace ganin akhadha Allahu sam'akum wa bas wa absarakum ya jimke zukatanku wa khatama ala qulubikum to wai wani Allah kuke da shi da zai dawo muku da wannan abubuwa wanda ya zama makafu Allah ya kwace ganin wanda Allah ya mai da shi kurma ya kwace jin ya toshe zuciyar kuna da wani Allah da zai kawo muku wannan ba Allah da ya kamata a bauta masa ba waye yake wannan duka Allah ne dole wajibi ne mu yi imani mu yadda da wannan shine ma azurtawa amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa bal laju fi utuwin wa nufur shine mai ba da wani arziki ne ba wanda yake barwa kuma in ba Allah ba mumine su yadda da wannan su amfana da shi su samu kubuta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yukhrijul hayya min al-mayyiti wa yudabbiru al-amra kuma shine yake komai tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya min al mayyiti wa tukhrijul mayyita min al hayy duk aikin Allah ne faƙul afala tattaqun gaya musu yanzu ku ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku kiyaye ba ku ji tsoron Ubangiji dangane da uku da zai muku in kun saba masa na'am
فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون ga an sannan fadalikumullah wancan da ake bayani akan ayyukansa shine Allah sifansa rabbukum ubangijinku ne yani alladhi yaf'alu hadhihi al-ashya huwa rabbukum wanda yake aikata waɗannan ayyuka to wallahi shine ubangijinku al-haqqu na gaskiya ka san akwai fojari din akwai najabu fama za ba'da al-haqqi illa dalal Allah ya ce to ai to me ke bayan gaskiya kuwa in ba bata ba ai bayan gaskiya sai bata wannan shine karin magana da Bahaushe yake faɗa aya ce fa ma za ba'da al-haqqi illa dalal to me ke bayan gaskiya in ba bata ba duk wannan jawabi me yake bayan sa inda mutum bai yarda da wannan ba ai ya shiga bata fa anna tusrafun ta kaka ta yaya tusrafun ake kautar da ku an ibadatihi wa antum muqirruna bihi a kautar da ku daga bautawa Allah alhali kuma kun tabbatar da shi yake yin waɗannan abubuwa yanzu ubangijin da yake wannan ya kamata idan wani zai faɗi ya kira wani ba shi ba kun yadda Allah ne ke wannan abubuwan ku yanzu ya dace wani zai faɗi kawai sai ya ce ya kira shehu akwai wani shehun da ya isa ya kare ka ka zo za ka faɗi لا عبد القادر ولا تجاني ولا جيلاني ولا كيلاني ولا ولا ولا با wani wanda isa to me yasa kuke gina mutane akan wai su nemi albarka su nemi karama shehu in za su faɗi su kira shehu shehun da baya iya wannan shine zai iya gafarta zunubi wai shewai ya ce wai laushe tu zunubal alami lama hautu ha anhum wai shehin su wai waliyin su wai wai ya ce shi da ya ga dama zunubin ma na duniya gaba ɗaya in ya ga dama sai ya yafe musu waɗannan mutanen masu kaɗa gangan nan malaminsu wai shehinsu malaminsu yake faɗin wannan wai shehinsu abin da ya faɗa kenan da wai ya ga dama zunubin halittar ma gaba ɗaya zai yafe mata shi yasa suke bautar da kan saboda an ce mu shehunan suna gafata zunubi shehin da ba iya halittar kuda shehin da bai isa hana kansa ya kashi ba akwai wani shehin da baya kashi akwai wani shehin da kashinsa ma ba mai wari bane ba tukunna ba kwarai kuwa yanzu tsakani da Allah mutumin da bai isa ya hana kansa wannan ba shine zaka zo a ce a yaudare ka a ce ka bauta mai wai in ka shiga kunci wai ka neme shi ka ji dan Allah kuma ai ta ƙarya da munafurci a garin nan ai ta ƙarya ai ta munafurci ana ganin ƙarya ai ta taimakonta ai ta binta ana bautar da mutane a kan fadhalikumullahu rabbukumul haqq ku rike Allah Ubangijinku na gaskiya fa ma za ba da haƙƙi illa dalal wallahi babu wani abu bayan bata bayan gaskiya kuma sai dai bata fa anna tusrafun wai yaya kuke bari ta yaya ake juyar da ku ga wa'azi ana muku ga bayani ana muku ga fadakarwa ana ga abu a fili amma a kautar da ku mu je malam كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون kamar haka haqqat kalimatu rabbika lallai kalmar ubangijinka ta wajaba kalmar haqqat tana nufin wajabat kalmar ubangijinka ta wajaba ala alladhina fasaqu akan waɗanda suka yi kafirci fasaku ana nufin kafaru dan alfisku a larabci ana nufin alkhuruju an ta'atillah kalmar ubangijinka ta wajaba ta tabbata hukuncinsa ya rubutu akan waɗanda suke kafirci innahum ko annahum la yu'minun cewa lalle dai ba za su yi imani ba duk wa'azi duk jan baki duk karatu duk jawabi duk bayani annahum la yu'minuna ba za su yi imani ba akwai mutanen da suke da kunnen kashi malam wallahi wa'azi baya musu aiki bata lokaci kawai kake su a wajensu ba to malam me Allah ya ce kuma قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون Allah ya yi tambaya ga tambayoyi nan Ubangiji ya jero akwai wata ma tambayan da za ta zo daga baya Qul ga ya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hal min shuraka'ikum shin daga cikin gumakanku ko waɗanda kuke yin shirka da su da Allah man yabda'ul khalqa akwai wanda yake farar halitta yansha'u al khalqa min ghairi aslin wala misal ya fari halitta ba tare da asali ba ko dubawa sun mai yu'iduhu sannan ya kammala shi ya cika halittan ko kuma ya rayar da abu bayan ya mutu sai Allah ya bada ansa ya ce qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu ba su da ansa ga ya musu Allah ne yake farar halitta kuma ya kammala ta wani abu sai rabbul izzati ai kware da gaske ya fara halitta kuma ya kammale tsaf fa anna tu'fakun ta kaka ta yaya tu'fakuna ake juyar da ku tusrafuna tu'fakuna tusrafuna kenan an qasdi sabil ake kautar da ku daga hanya ta daidai a wani wurin Allah ya bada ansa yace Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum Allah shine ya halice ku sannan ya azurta ku sannan kuma shi yake kashe ku ya raya ku hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay' a cikin waɗanda kuke shirka da su da Allah kuke haɗa su da wani Allah kuna bauta masu ku kira Allah ku kira su ƙaburrukan da kuke zuwa kuna roƙa waɗanda in za ku faɗi kuke kiransu waɗanda aka ce wai in kun shiga wai wahala ku riƙe su wai idza a ayatkumul umuru fa alaikum bi ashabil quburi in al'amura suka tifke aka rasa yadda za a yi wai a kama ma'abuta ƙaburruka su waɗannan dinnan su akwai wanda ya isa ya aikata wannan subhanahu wata'ala amma shirkun Allah ya ce tsakiya tabbata gare shi ya ɗaukaka da barin abin da suke shirka da shi wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'an wa la yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura Allah ya ce sun riƙi wasu ba Allah ba alihatan suka riki wasu alloli abin bauta ba Allah ba tabaraka wa ta'ala la yakhluquna shay'an ba su iya halittan komai wa hum yukhlaquna su ma halittan su akai wa la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a ba sa iya mallakawa kansu su kare kansu daga cuta sannan ba su isa su bawa kansu wani amfani ba wala yamlikuna mauta Allah ya ce ba su mallaki mutuwa ba duk cikin su shehunai da waliyan nan da gumaka da abin da ake bautawa ba Allah ba ba wanda ya mallaki mutuwa akwai wanda yake da mutuwa a gidansa ko aljihunsa wala hayatan kuma ba su mallaki rayuwa ba ba wanda ya kara kansa minti ɗaya wallahi wala nushura ba su ma kuma mallaki tashin kiyama ba don Allah ka ji wannan jawabi malam filla filla dalla dalla akan ƙaryata shirka da mushrikai amma mutane suna nan suna bautan wani Allah bokaye sun halakar da mutane a zo a nuna maka wani Allah a ce maka wai shi ma wai wai ya isa wai wannan akwai tashin hankali kwarai da gaske bayan nan wace tambaya Allah ya sake malam
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع عمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ga wata tambayar qul hal min shurakaikum man yahdi ila alhaqi ga ya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga cikin waɗanda kuke shirka da su da Allah akwai wanda yake shiryarwa ne zuwa ga gaskiya akwai shi ga ya musu qulillahu yahdi lil haqq lalle Allah shi yake shiryarwa zuwa ga gaskiya kalmar yahdi lil haqqi daidai take da yahdi ila al haqqi afaman yahdi ila alhaqi to yanzu wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya a haƙƙo an yuttaba'a shi ya fi cancantar abin shi amma la yahdi ko ko dai wanda bai isa ya shiryar ba kalmar yahdi ana nufin wanda bai isa ya iya shiryarwa ba kalma wannan yahidi din akwai kirawoyi a kanta kira'ar hamza da kisa'i yahadi ya bi sukunil ha'i kenan wannan kuma kaga wannan kira da aran ma karanta mana war habsko yahidi shi kuma wancan yahdi di takhfifud dal sauran malaman kuma sun karanta bi tashdidid dal yahidi yahidi amma duk abin da ake nufi dai ma'anarsu guda ɗaya ne shiryarwa fi jami'iha dukkan kirawoyin ko wanda bai isa ya shiryar ba shi ya kamata abi mai shiryarwa shi ya cancanta abi shi ko ko wanda bai isa ya shiryar ba shi za a bi bai isa ya shiryar ba illa an yi huda sai dai in shi ɗin a shiryar da shi Allahu huwa alladhi yahdi ila al-haqqi Allah shine mai shirya zuwa gaskiya wa huwa ahqqu an yuttaba'a wa huwa ahqqu an yuttaba wa huwa ahqqu bil ittiba' shi ya fi cancantar abin shi ba wai wani Allah ba tabaraka wa ta'ala ina gunki za a bi me gunki da za a bi shi me wani mutum da za a bi shi wanda la ya hadi illa an yi huda bai isa ya shiryar ba sai dai in an shiryar da shi Allah ce famalakum kaifa tahkumun me ya same ku kaifa tahkumun yaya kuke yin hukunci kuke sawa Allah abin shirka wani irin hukunci ne wannan kuke yi kuke hada Allah da abin bauta shine famalakum kaifa tahkumun me same ku wani irin hukunci yaya kuke hukunci to sai Allah ya ce me malam وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون Allah ya bada ansa yace waɗannan mutane wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna da yawa yawan su babu abin da suke bi face zato zaton da yake na ƙarya gumaka kawai suke bi suna zaton cewa wannan gumaka za su cece su a kiyama zanna minhum annahum yashfa'unahum fil qiyama babu a littafi manzo bai zo goyi bayan wannan zance ba inna dhanna la yughni min al haqqi shay'a lalle ko wannan zato baya iya wadatarwa dangane da gaskiya ko kadan ma'ana ba a iya wadatuwa da wannan zaton a bar gaskiya la yughni min al haqqi shay'an kuma lallai la yadfa'u anhum min azabillahi shay'an wannan zato nasu ba zai kautar musu da azabar da Allah ya tanadar musu ba a kiyama ko kaɗan kuma wannan azzan la yughni min alhaqqi shay'a azzannu la yaqumu maqama ilmi ba zai taba zamantowa a matsayi na ilimi ba inna allaha alimun bima yaf'alun lalle Allah masani ne dangane da abin da suke aikatawa ashe wannan yana nuna mana duk wanda ya zaci cewar wai wani zai cece shi a kiyama su ma waɗannan ai masu bautar gumaka barin gaya muku sirrin wanda suka bauta wa lata da uzza da manata da wane ne da wane ne ai suna bautan ne saboda suna zaton cewa za su cece su a kiyama haka masu gidansu suka gaya musu ku bi su za su cece ku idan kun shiga wahala ku kira su sai mu ma din yanzu aka zo aka kawo mana wasu ashkhas wasu mutane aka ce a bi su wai idan an bi su za su ceci mutane a kiyama wallahi da kunne na akwai mutumin da naji yana wa'azi da kunne na ba gaya mun aka yi ba malam yana wa'azi a wani taro na maulidi yana cewa wallahi idan aka tashi alkiyama idan Allah ya tsaye da ɗan ɗariƙarsu yana masa tambayoyi bai ma kai shi aljanna ba wallahi sai sun yi challenging din Allah wannan da kunne na na ji shi da kunne na ni ban taba jin wato hauka da dabbanci irin wannan ba yace sai sun challenging din ubangiji yace kuna bata lokaci goshinku yana baki a banza ku zo ku buga ɗariƙa da za ku bi ku je ku ku samu abin nan ku wuce kawai kuna wahal da kanku to ai malam wannan bai bukata bai bukata wani sharhi ba malam ana fa sabo fa Allah yana da haƙuri inda kai ne remote din yake hannunka tuntunin da ka kifar da duniyar ba za ka yi haƙura ba dan wani rashin mutunci idan an yi shi wallahi ji za ka yi wato sai ka ji kamar kanka yana ciwo kuma wannan mutum wai da sunan wai shi an ba shi ɗariƙa an ba shi wuridi an ba shi zikiri to malam an ba su sun yi sun yi an ce musu ba su da zan yi akwai fa inda suke kaiwa ma a ce sun kai matsayin annabawa fa ah to kakan zama Allah ma karewa dai ba ma annabi ba akwai wani da ya bugo min waya ce aka maka Allah don Allah wa'azukan nan da kuke na tauhidi don Allah ka taimaka ka shigo unguwar mu ka zo kai mana wa'azi akan a san Allah ya yake ce wallahi malam unguwar mu babu lungun da ba Allah yace alloli ne da yawa unguwar mu mala cikin garin nan ne a cikin garin nan malam garin nan fa ina gaya ma bala'in shirkar da ake ta wuce yadda kake tsammani mugun shirka tabbatar hankali duk Najeriya ba inda ake shirka irin garin nan Allah ina gaya muku wannan da kyau akwai kasur guman mushrikai muna fatan dai Allah ita kashe su suna tafiya ƴaƴan suna gane suna kurum amma barnar da ake barna barna ta isa shi sa ba sa so su ji motsin sunna kuma kullu da za ga sunna ta fi karfi a gefe gefen gari ai ba sa bari a cikin gari ai ina alloli ne alloli wallahi kuwa ba gashi ana nuna kuna gani a wannan a facebook ana ɗaukan hoto a gaban ku ana faɗa ana cewa wani wannan Allah ne ubanka Allah ne kai ma Allah ne kakanka ma Allah ne in kai duk wanda yake neman Allah ya zo nan gurin ana yi masa kuma da rawanin sai da tarbiyyar hannun sai yana yana haka yana haka inan ne dan wuta kwarai kuwa wanda aka ce masa Allah ne aka ce masa shi Allah ne babansa ma Allah ne wane ne Allah ne ana neman Allah a zo nan a same shi gashi nan yana kada kai ya yadda kana da wani dan wuta sama da wannan ba gashi nan ba ana ko yau sai da naga wannan abu yau din nan na rantsi da Allah yanzu din nan na bude iPad dina wallahi akwai shi nan ana kuma da hotonsa da idansa da komai waɗanda suka yi abin an san su an san a wani gari suke an san unguwannin su ana tawo mutane munafurci kurin da nifaka ka kasa gane wurin addini mutane waɗannan ayoyin wa ina suke mutanen sun yi imani ma da ƙur'anin nan kuwa wani yaro ya zo ya same ni har yanzu yaron nan ina ganin shi a idona wata rana da asuba wallahi ya zo ya same ni muna karatu ya ce malam dan Allah malam ni na ga abin da hankali na bai taba gani ba na ce me faru ya ce mutanen aje a musu wazi ya ce wallahi tallahi malam a anguwarmu wata makaranta ce gardawa ne masu karatu alkurani ya ce malam gaba su alloli ne ya ce da idonsa ya ga wanda wallahi ƙur'ani yake ɗauka izu sittin mai waraka waraka ɗin nan bugun dutse izu sittin wallahi shi yake bazawa akan katifarsa ya kwanta ya ce da idonsa ya gani ana kwanciyar zafi ya kwanta a kansu aka yi mai magana ya ce wa menene sittin ce ta kwanta akan sittin ai shi to ya haddace ya ce ya me bai sani ba ya komai na yana kansa duk abin da kowane ya san adadin harafi wal sali nawa ne duk komai ya sani shi a tunanin shi ya ce wata abace 60 ce ta kwanta kan 60 ka san mutane su suna dan kyautu zaton su duk kana wa'azi sai a zo a same ka da Allah malam zo mu je wuri kaza sannan gurin ku ba a shigansa sai an kimtsa ai kwarai da gaske ko kuwa a sai kun kimtsa sosai yanzu na baku wannan labarin kuna mamaki kuma duk a garin na ake yi ko kun san cewa a garin na akwai shahararrun malamai da ana su an yada fa a garin na cewa su waliyai ne su shehunai ne sun yi karfi sun yi kaza su suke daukan nauyin wato da'awar ma ta bid'ar da shirkar na rantse da Allah a gidajen su Qur'ani ake karanta ana karanta Qur'ani ana jefa a cikin jini takaddar Qur'ani ana jefa wannan abu ne mashhur jini jini yake zuwa aje a yanka dabba ko aje a samo inda za a dur'a a wannan a baho a roba saboda bala'in tsafi da qur'ani suke tsafi su karanta qur'ani ana gama karanta sai a jefa takardar a cikin jini ana gama a jefa ta a cikin jini bayan an gama kuma a karkade a karkade a karkade a zo a dafa wa mutane jinin su ci shi ko su sha shi ka san cewa a garin nan akwai masu sa ana binne jakuna da rai jaki da ransa a ji a toni rami yana ka ka ka a danna shi a binne shi kai za ka iya tuna irin wannan rashin mutuncin saboda tsafi ana nema wa wani mulki ana nema wa wani sarauta zakaru kan daman da kaji Allah ji kansu kaza? zakara a ina ai tono kawai ake sai a ce in kana so ka ci abin nan ka danne su ka fi karfin su to ka samu zakaru guda kaza a tona rami da ransu abin ne su dan Allah akram kallahu ka tsaya ka yi tunanin wannan abu a tona zakara a tona rami a dauki zakara da ransa yana fuffuka fuffuka yana buge-buge a danna masa ƙasa tun ƙasar tana motsi har sai ta daina motsi ya fita ya zama mushe kuma sai a ɗauka a ci kuma akwai dattijan da yake gaya mu yana nan bai mutu ba har yanzu Allah ya ƙara masa lafiya da imani ya ce malam wa'azinku da saura har yanzu ya ce tauhidi dai duk wani malami ma na sunna da ya ga zai ma ɗaga kafa wai mutane sun gane tauhidi yana wasa ne kuna yi wallahi mabarnata suna nan suna kamar yadda muke kira akan tauhidin nan akwai masu kuma kira akan shirka ka duba kuku nawa ne waɗanda ku gane tauhidin duba sauran kunzumin jahilai jama'ar gari waɗanda ba su ma farga ba mutum kana masa magana sai ga gaba ɗaya hankalinsa ma baya tattare da inda kake waɗancan malaman na halaka su ne yake ganin su ne malamai ya ce ku da saura ya ce a nan wurin abokina ya zo ya same ni yana da amininsa yana neman ɗan majalisa masu tafiya abuja nan ce idan yana neman magani ya tafi wajen wani malami abokin nasa ya ce zo raka shi ya zo za a yi sharrin nijar aka tafi kajar ka samu kasan nijar akwai bokaye na fitar hankali so muna kira ga musulmin nijar masu sunna ku tsaya ku yi ta bayani akan tauhidi ku yaƙi waɗannan bokayen mushirkai akwai ɗirka ɗirkan bokaye kuma har ƙasashen da ba na musulmi ba ma fa ana zuwa to mutum daga nan fa sai tashi ya tafi ma ya tafi indiya duba indiya da yan waɗannan indiya da kake gani su ma akwai bokaye na a'uzu billahi ƙwarai kuwa bokanci a indiya tab suka je bokan ya ce masa kana neman mulki za ka ci kawai abin da ya masu ya ce za ka ci amma sai an yi maka aiki sai ji daɗi a ransa sai ce me aikin da za a yi sai ce a je a nemo mana jariri sabon haihuwa sabon mutuwa a je makabarta inda aka san an yi mutuwa yau jariri ne mace ce ta haihu ɗan ya koma ko kuma ta haihu kwana ɗaya kwana biyu ya mutu to shi muke nema a kawo mana shi sai ya yi taras sai bukan ya yi dariya ya ce ba za ka iya ba ko ce ya ce to ka ba da kuɗi akwai ma'aikata za su yi maka yana da yara a gefe ce wane sai ya taho ya ce a za a yi aiki ya ce an gama aka yanka masa kuɗi dubu ɗari kaza su waɗannan za su yanki dare kowa ya kwanta bacci za su faki ido su ga ina ne aka yi mutuwa su bi sababbin kaburruka a makabarta akwai inda ake sababbin kaburruka inda suka ga na yaro ne karami jariri sai su farke shi kuma haka haka suka farke suka ɗauko suka naɗo shi suka tawari suka kawo shi bayan ya samu abin aka kira shi aka ce ya zo da ya zo ya ɗauki wannan jariri ya samu turmi ya ɗauko kayan surkullansa da magungunansa ya haɗa da kayan itace ya ce wa wannan ƙarcin su kirɓe masa jaririn nan ka a cire komai a cikinsa haka suka kirɓe shi lakab yadda ka san ana kirɓa sakwara ya haɗu aka ɗebo aka bashi aka ce to wannan shine zaka ci shine magani amma ana tabbatar maka sai ka je Abuja ƙwarai da gaske ya lale kuɗi ya bayar kuma ya ci abin ba sa neman mulki ba kai ba sa iya barin wannan wurin fa ai wannan wurin in aka ce zaka rabu da shi in ba ƙarfin imani ne sai ka zautu ai to shi abokin nasa ne ya gani ya ce kai wani ba da ni za a yi wannan abin ba ya ce gafara da Allah karamin kaza to shi ne zo yake ba da labari wannan mutumin da ya ba arne ba ne musulmi ne kuma ɗan arewa ne eh kwarai da gaske kuma ba ya ci ai ya ci kwarai da gaske to yaya za ka raba shi da wannan kaga mutum boka ne a unguwa bai a garin nan akwai bokan da aka nuna mu mun je unguwar wani dan waye ke gaya mai ce malam kaga wannan mutum wallahi tallahi boka ne boka ne yana cikin talauci na auzu billahi shi boka matarsa boka gidansa ma in ka ganshi abin zai baka mamaki amma da yayi wa wani aiki yayi wa wani gwamna aiki sababbin motoci aka kawo shi sabuwar mota matarsa sabuwar mota da kuɗi da yawa kawai sai aka kawai sai aka sababbin motoci sun duro kofar gida kuran yau yayi aiki suna nan da yawa ba noma ba shuka ba faskare ba kasa kaya ba zuwa makaranta ba karantarwa ba karantar da mutane a masallatai babu sai bala'in bokanci kuma suna da kuɗi suna da gidaje a garin nan akwai mutanen da suke zuwa ana kai musu dabbobi suna yankawa su yanka dabbobi har sun yi suna gashi su masu kaza ne tsafi suke wa mutane kuma masu kuɗin garin nan suke ɗauka suke kai musu da masu neman mulki a garin suke ɗauka suke kai musu malam dole ne mu fito mu yi bayani akan tauhidi a yaƙi shirkan nan wallahi a garin nan a cikin gadojin nan fada ake wannan gadar kowa ya gani masu aikin gadojin nan akwai ranar da aka zo aka aka kashe wani bujimi a tsakiyar gadar nan aka yanka shi aka ɗebi jinin ana ya ana babbazawa a filas din nan a garin nan aka yi a wannan gadojin da aka yi sababbi ko ba yi ba kowa ya gani tsafi a tsakiyar gari aka yi tsafi kuma aka goyi bayan abin kuma wannan wani babi ne jama'a mai zaman kansa gabar magana ce ta kawo kuma dole mu faɗa abin da muka faɗa na daidai Allah madaukin sarki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abu na uku shine ina tunatar da kaina da kuma yan uwa dangane da wannan wata da muka shiga yau ɗaya ga wata wannan kwanaki suna da albarka kwarai Allah ya rantse da su jama'a ana so a yawaita azumi a yawaita karatun qur'ani a yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan kwanaki wal fajr wa layalin ashr wa shaf'i wal watr rantsuwa Allah yi da su wanda Allah ya ce a hadisi sahih riwayat bukhari muslim ma min ayyamin al'amalu salihu khairun wa habbu ila Allah babu kwanakin da Allah ya fi so ku ji Allah Allah ya fi son a yi ibada a cikin su irin waɗannan kwanakin a duk duniya gaba ɗaya in aka tambaye ka waɗannan yaushe ne Allah yake so a yawaita yi mai bauta to a cikin wannan kwanaki ɗaya har zuwa tara ga watan Zulhajji a duk duniya kuma su ne afdalu ayyamid duniya babu kwanakin da suka fi su falala Hafiz Ibn Hajar ya ce eh kwarai kuwa saboda akwai ibadu a ciki dan babu a duniya babu kwanakin da suka hada ibadun da wannan kwanakin suka hada ga azumin arfa a ciki ku duba falala na azumin arfa za mu zo mu yi bayani akan falala azumin arfa insha Allah daraja arfa duba tsayuwa arfa duk yana ciki aikin hajji gaba ɗaya yana cikin kwanakin nan galayya yana ciki yasa aka ruwaito aka ce manzo Allah yana wato baya baya barin ibada a cikin wannan kuma ya zabar ya ce a yi ibada a ciki su imamu ahmad ibn hanbal suna cewa ma a azumce kwanakin gaba ɗaya ahlul himmati tun daga yau a ɗora azumi bara a dire ba sai ana rana arfa ya yi arfa ya rufe kenan ya yi tara cur akwai waɗanda yanzu sun shiga itikafi yau ɗin nan tun daga yau suka shiga itikafi don kawai su yi bauta a cikin wannan kwanakin kai jama'a waɗannan kwanakin fa malamai suka ce ko goman ƙarshen ramadana ba su fi su falala ba goman ƙarshe na watan ramadana ɗin nan da ake itikafi ake lailatul qadri ake waye ba su fi su daraja ba aka ce a dare ne suka fi su daraja amma a yini ina imam mujahid ya ce kyawawan ayyuka ci wannan kwanaki al'amalu al'amalu as-saliha fil ashri tudha'af ayyuka na kwarai a cikin waɗannan kwanakin ninninka ladan ake yanzu yau in kayi azumi ninka ma lada ake yau in kayi sadaka gobe ma haka duk aiki in nafila kai linka ma in kayi kiyamul laili ninka lada in ka sada zumunci ninka lada a irin waɗannan kwanakin ninninka lada ake so kada mu yi sakaci lalle mu yawaita bauta a cikin wannan kwanaki kar mu bari wannan gara basa da wannan dama ta kubuce mana Allah ya ganar da mu wannan yace da Allah malam muna maka addu'a Allah mayar da kai gida lafiya ya ce ina tambaya wai yaya ake yin shafa'i da wuturi idan ka idar da sallar isha'i sai ka tashi ka kawo raka'a biyu kai sallama sai ka karo raka'a daya kai sallama shikenan ka shafa'i da wuturi raka'a farko a raka'a biyun fatiha da sabbi isma rabbikal a'la raka'a ta biyu fatiha da kuliya ayyuhal kafirun raka'a ta uku din fatiha da qul huwallahu da falaki da nasi ko kuma wasu ayoyin da kaga dama ko surorin wannan shine shafa'i da wuturi kuma yana da kyau a rinka yi shi wuturin shine rufe sallah ta dare amma da hali in zaka iya tashi da daddare to ba sai kayi wuturin ba kai shafa'in kawai wuturin da daddare kai wannan yace malam ni ni ne na taho masallaci jin tafsiri sai naga ana hada sallah magariba da isha'i a wani masallaci a kusa da masallacin da nake jin tafsirin kawai sai na dan tsallaka na je na haɗe sallar magariba ta da isha'i sai kuma na sake dawowa wajen da ake yin tafsirin sai kuma na zo na zauna to kuma yanzu ya za a yi ya za a yi ai malamai sun bada duk wanda ya tsaya ya haɗa sallah har ya bari isha'in ta riske shi a masallaci to ta faɗa ta zama ruwa sai ka sake isha'i in ban da ma dai mutane ma da son banza ba masallaci ga masallaci kana zaune a nan ana karatu kaga ana hadawa a can to kaje ka hada kuma zaka zauna a nan gurin har ishayin ta kai to mene what is the essence of hada uh, essence of, of, of, of, of hada shi sallar me amfani ba amfani kenan kuma an ce ka hada sallah ne ka tafi gida saboda ba za ka kai ishayin ba ba za ka dawo ishayi ba to kuma ka kai ishayin kaga ba amfani sai ka sake sallah yace malam Allah mai da kai gida lafiya Allah saka da alheri amin wannan shi malam Allah kare ka daga masu sharri ya kuma ƙara maka basira mu kuma masu jin karatun nan Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji amin ya ce malam ni dai malam ina da bara addu'a ne Allah ya bani hadda ta alƙur'ani kawai shi abin da yake nema Allah ya bashi muna fatan Allah ya maka arziki ka samu hadda ba kai kaɗai ba duk waɗanda suke da wannan sha'awa ɗin Allah ya ba su dama Allah ya taimake mu kuma gaba ɗaya wannan ya ce da Allah malam ina maka addu'a Allah ya ƙara maka lafiya da kwanciyar hankali ya ce don girman Allah ka yi haƙuri abin da ya faru satin da ya gabata ni ba wani malami na ba wa labari ba sai dai wani malami ne ya tambaye ni abin da aka yi sai na ba shi labari to ka ce ba wani malami ka ba wa labari ba kuma ka ce wani malami ne ya tambaye ka ba shi labari in kun za ku in za ku yi magana ku rinka auna ta yace ba ni da wata manufa ta nifaka akan ka sai ta alheri Allah mai da malam gida lafiya Allah ya tsare ka daga sharrin masu masu kinka da kuma baka ikon faɗin gaskiya a kowane yanayi to ni ba nan ma iya tuno me ya faru ba amma dai kuma me daman ni ba abin da nace akan wani ban ce komai ba mun dai magana ne akan yan kwa dalibai da za su ji magana sai su je su juya ta su faɗi magana ta akasi su kuma mun buga misali ne kawai wallahi ko takardar da aka karanta ana jin watakila ta wannan ko shirin ne wannan rai dangin goron nan ne na fazatan ita ce ko da wasa ai mun san ka kawo ne kana ba mu labari kuma shi karatu haka ya gada dama wani ya gane wani bai gane ba kuma dan wani ya je ya faɗi wani abu na sharri ko na ɓatanci a wani wuri taki ne fa sai dai ya ƙara maka gaba ba zai mai da kai baya ba ina fata ana fahimta so ba komai bane wallahi ka kwantar da hankalinka kawai babi ne na bayani kuma bai kamata ba a yi bayanin ba amma manta da abin ma kwata-kwata so ka kwantar da hankalinka kuma kai haƙuri abin da kake tsammani ba shi bane wallahi gaskiya ne malam an ce idan mutum zai yi layya ba zai aske ba ba zai cire farce ba idan waɗannan kwanaki na zulhajji suka kama haka ne mana yana da kyau yana daga cin abin da ya kamata a ce na yi bayani duk wanda zai layya a cikin ku duk wanda ya san zai layya insha Allah to fa daga yau daman ba maganar aski a tattare da shi daga jiya yau ba aski ba aski ba cire gashi ba cire farci sai kuma ranar sallah in ka je idi ka dawo sai ka yanka so ya kamata ku kiyaye duk wanda ya san ya je aski to ya tabbatar ba layya za shi ba ba layya zai ba duk wanda ya je ba da farcensa aka yanke masa ko matarsa ta cire masa to ya tabbatar ba zai layya ba amma in dai zaka yi layya haram zunubi ne kuma sosai so ya kamata a kiyaye samari kuma ya kamata a yi layya yawa ku tara kuɗi ku yi layya kwarai kuwa ba kuna haɗa kuɗi kuna sayan kasiya ba dubu ɗari da talatin da arba'in ka kasa cire dubu ashirin da biyar ashirin da wani abu talatin ka je ka sai ragon da za ka yi layya haka mata 'yan mata a yi layya kuna tafiya itikafi kuna karatun ƙur'ani a masallaci kuna zuwa gurin darussa kuna neman lada me yasa ba za ku yi layya ba layya tana kanku duk wanda yake da iko yana da hali zai yi layya yanzu ga wani matashi ne yana da albashin wajen dubu hamsin saba'in ɗari amma Allah baya layya wai dan bai aure ba haka wannan son zuciya ne da ra'ayi yarinya budurwa saurayinta in ya zo dukan farko sai ya shaƙa mata hamsin ware kuwa ko ban sani ko an daina bayarwa ne yanzu malam ba bayarwa da yawa ko yanzu ba kuɗi ya yi kyau ki buga masa ki ce kawo ragon layya in yana son a yi abin wallahi zai kawo akwai yan ribibi wallahi wani uwar sama ba zai kai mata ba wallahi wannan yarinyar zai kaiwa ai akwai mayun mata Allah ya sauki wannan ce malam Allah ya kare ka Allah ya kiyaye ka ya tsare ka daga sharrin duk masu sharri amin sun abu malam dan Allah wai menene hukuncin yankan da ake yi wa yaro in an haife shi wai dole ne ko ba dole bane to ina jin wani an masa haihuwa ne kuma akwata yake wataƙila ba ta sata mai azaba musabi ne kwarai kuwa ba ma suna ba ne ba yankan hakika ba abin suna musabi ne ka san mustahabi ko Sai, mustahabi ne inda hali ka yi in babu ka haƙura kamar yanzu wani ya ce da layya da abin suna wanne ne gaba layya dan layya ita wajibi ne ga wanda yake da hali ita ku hakika ko kana da hali ma musabi ne amma yanzu yau idan kai haihuwa baka yanka ragon suna ba ai ko arnan kudu bai kai ka arnanci ba an maida shi dole a al'ada a gargajiya aje a ciyo bashi a yi ƙarya a saci kuɗin mai gida a kasuwa duk aje a sai abin yankan suna akan mustahabbi ka je ka yanka matarka da yan uwan matarka su cinye naman su barka da bashi kwarai kuwa in ka ga ba dama ka haƙura ka ɓata rai kurin ka ce ina zuwa ka tafi abbatuwa ka je ka kewaya ka ba su dubu ɗayanka da ɗari biyar ka ce gashi nan in kin zo ki ɗan babbaza shi a tsakar gida jini ya ɗan zuzzuba in masu suna sun zo ki ce gashi nan mata ya sara ne kenan amma nan karatun na san sai dai a bar mun shi ba zai dauko ba amma dai Allah ya sani na riga na faɗa gaskiya ta ba dole bane suna ya ragon suna ba tilas bane yace akwai wani hadisin da annabi yake cewa la ahada asfara ala adhan yasma'uhu min Allah yad'una lakati yad'una yad'una lahuni waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim wa yadfa'u anhum hadisin bukhari da muslim ne yace da Allah me bayanin wannan hadisin hadisin yana bayani ne akan ba wanda ya kai Allah haƙuri akan cutar da shi da ake yi ana tura masa cutarwa cutarwa ba wai cutarwa da ta mai tasiri ba cutarwa don a ƙazantar da aikin ana yi masa da'awar wai yana da ɗa alhali shi yake azurta mutane ya ba su lafiya ya ba su kariya amma duk da haka wai sai su ce wai wai yana da ɗa wa qalu takhadallahu walada laqad ji'tum shay'an idda تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا wannan shine ma'anar hadisin yana faɗa ne akan shirka wannan ce malam mahaifina ne wacin yana da wadata yake ta kira wa kansa babu har Allah ya zo yana da kuɗi amma ya sai in an tambaye shi wani abu sai ce shi fa bai da shi kuma yanzu daga ba Allah ya zo ya jarrabe shi da babu din aka wayi gari babu abin da za a ci sai ya ce wai duk inda za mu je mu yi mu je mu nemo abin da za a ci mu kawo a gidanmu kuma wallahi malam mu karatu muke yi kun gane abin da yake nufi ubansu yana da wadata ya ki ya taimaka yana ta ƙaryar babu babu to yanzu Allah ya zo ya jarabe shi babu kuma ya zo ya tara yayan ya ce duk inda za a nemo abin da za a ci a gidan nan ku je ku nemo ku kawo shi kuma yaro ya ce su fa gaskiya karatu suke yi in mun ce ba mu da hali sai ta munanan kalamai a kanmu yana cewa ai abin da muka yi masa mu ma ubangiji sai ya jarrabe mu da shi mu ma mu shiga irin halin da ya shiga kuma duk lokacin da ya ciyar da mu a gidan nan sai ya goranta mana daga mu har mahaifiyarmu da Allah malam ka ba mu shawara ya za mu dinga yi ya za ku rinka yi sai ku haƙuri da shi Allah ne ya jarabe ku da uba irin wannan ku yi masa addu'a Allah ya ba shi kyakkyawan cikawa ya kuma ba shi wadata ƙwarai kuwa na biyu kuma sai ku raba lokacinku da na karatu da neman abinci neman abinci ya kama ku to uwanku ya gaji ya bai da shi za ku tona kanku asiri ne sai ku fita ku je ku nema nawa ne ɗaliban da suna jami'a suna sana'a zai je jami'a kuma ya dawo ya tafi kasuwa amma ya zo ya hana kansa bacci da daddare ya ta karatu zai je jami'a amma yana a daidai sahunsa zai je jami'a amma yana da gurin da yake dan kasa kaya so yin karatu ba uzuri ne na ku ki ku je ku nemo abinci ba ku fita zama bai same ku ba Allah ya ɗora muku hau kaddara ta hauku yawwa Allah ya ɗora muku babanku ya jawo muku nan gaba kuma kaga wani didi yake irin wannan ƙaryar babun to sai ya kiyaye amma ni bana ba da goyon baya ku zauna ku bashi ya ta wahala shi zai je nemo ya kawo muku ci kuma ya muku gori da ku da mahaifiyarku ba daidai bane ba tambaya ta ƙarshe wannan yace da Allah malam a cikin littafin qawaidi akwai wasu tambayoyi daga bayan littafin to wai ana cewa wa wa ma ummuka fid dunya wal akhirah sai a ce ummuna aishatu zaujatun nabi sallallahu alaihi wasallama to dan Allah malam menene gaskiyar maganar nan Allah ya mayar da malam gida lafiya kuma Allah ya kare ka daga sharrin masharranta da sharrin makiya amin suma littafin kawaidi na farko dai wato shi kawaidin nan ma ba a ma san fawaye shi ba majhulul katibi ne ƙwarai kuwa ko kaga waye rubuta shi ɗaya kenan ya yi ƙoƙarin iya ɗan abin da zai iya yi na kusanto da matsaloli na fikihu amma akwai kurakurai da yawa a ciki akwai kurakurai da yawa a ciki wannan tambayoyi da ya zai rubuta wa ma kaza wa ma kaza wa ma umuka duk wasu abubuwan kirkira ne yayi lalle dai akwai tambayar kabari tabbas za a tambayar kabari kuma hadisi yayi bayanin me za a tambaye ka ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha bikum tambayoyi ne guda uku babu wannan abin da ka faɗa din a ciki so sai ka ajiye masa kayansa ba haka ba ne waye zai zo tambaye ka na aisha a kabari wai ai na aisha ba ita kadai bane ummul mu'minina wai waye uwarka wai a kabari wai za ce wa ma ummuka wai sai wai mutum ya ce wai ummuna ummul mu'minina aisha to an ka faɗi haka ma baka ci bayi tunda ba ita kadai bane ita karshe ita ce karama ma da khadija ya kamata a ce ai to mata annabi goma sha uku fa goma sha uku a wata riwaya goma sha ɗaya to ya za a ware wata a ce ita za ka ba da ansa a kanta a kabari su wannan ba daidai ba ne kuskure ne ya kamata kuma a kiyaye ku wadatu da littattafai na sunna da littattafai na ana karanta da mu'amdata kan bulugul maram riyadu salihin sai bukhari muslim abu dawud da tirmidhi nasai ibnu majah ga sunan da yawa a saurare su a saurare jawaban da malamai suke akai sai a amfana waɗancan kuma abubuwan da suke akwai 'yan kurakurai dole sai ka samu malamin da ya goge a karatu shine in ya koya ma zai ce ma to wannan daidai ne wannan ba daidai ba ne an fahimci wannan wace muna fatan Allah ya ganar da mu Allah ya yafe mana Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa aljanna firdausi ita ce makomar mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh